الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر دار الله دي شدة وطن بالقاعدة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul ima inda muke cikin babu sanyi mun kai hadisi mai lamba ta ɗari uku da tamanin da bakwai da takwas za mu tafi hadisi mai lamba ta ɗari uku da tamanin da tara oke da bakwai za mu tafi da takwas a wannan littafi ne na albarka na amdatul ahkam na babban malami abdulrahim ibn abdulgani المقدسي الجماعيري رحمة الله عليه أولا لله من الله تعالى عمدة الأحكام الكبرى أنا مثلا في البركة أنا مرزعي الذي بشير عثمان توبة رحمه الله إنما لأني الحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة حديث من لما تكيوك لثمانين takwas an sari bin abdullahi bin umar an karbo daga sari dan abdullahi dan umar an abuni daga mahaifinsa mun ta yi bayanin waye sari din a baya dan gidan abdullahi bin umar radiyallahu anhu shi kuma daga mahaifinsa abdullahi dan umar yake gane yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzo kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi yana cewa man na kalban duk wanda ya ajiye kare shi ne man na kalban duk wanda ya ajiye kare a cikin gidansa ai ita haza shi ne ibtala duk wanda ya rike kari a cikin gida to kamar ka ce fa inna hu yunqasu min ajli kullun da an daure man lada kullu yawmin a kowane yini kira rani gwargwadon kira biyu to can cikon magana shi ne illa kai kalmar saidi in dai ba karan farauta ba dama cikin babu saidi ne in dai ba karan farauta ba kuma karan farauta sai a farkon karatun mu an gaya mana ɗabi'unsa da halayensa au ma ziyari ko karan noma to fa inna hu yunqasu min ajrihi za a tattaure wa mutum daga ladansa kulla yawmin kira dani a kowane yini za a rage wa kira biyu gwargwadon lada na kira biyu قال ثالث ثالث dan Abdullahi dan wani ce wa kana Abu Hurairah ya kul a ruwayar Abu Hurairah shi kuma yana cewa au kalba harfi ko karan noma wa kana sahiba harfin domin shi ma abokin noma ne wani abincin karara kaga ya gaya mana ɗabi'a ta ɗan adam ga mai mu'amala da kare cewa haramun ne mutum ya ajiye kare in ba ɗaya daga cikin dalilai biyu ko uku ba kare ya zama wato karen farauta ko na noma ko na gari wannan su ne karnukan da shari'a ce da aji amma karen fashin na gari wannan haramun ne haramun ne wannan kai tsaye bari mu ji a cikin abubuwan da malam zai kawo ma yi kasu min alhadis na ɗaya tarihu istina in kalbi min gairi garurati mun ji a hadisin cewa haramun ne a ajiye kare in ba da larura ba aw hajatin ko bukata kimin da ya gina gida sabuwar unguwa masu tsallake-tsallake suna tsallaka sai ne mokari ko yadda shi kuma kaɗan gadi za ku ga duk inda yake ya fita daban in dai na gadi ɗabi'a kaɗan gadi suka ce na farko ba a buɗe shi da rana sai dare amma a yi a irin unguwanni na cikin jama'a kenan inda ba kowa ba da rana ake shiga ya sata ma za ka ja zai yi gidan amarya da rana aka je aka yaye ta ko da yamma to in irin wannan unguwar ne daban to amma kare na gadi daban yake in ku haka kawai a cikin unguwa za ka zo ka ajiye ka yi wanda ya gani ya yi to nan jara'a ma cewa sai duk da ajin da yake ka biya kamar mai iyo ne ɗabi'a da daddare da kuma da rana ai ka ga annabi ya ware ku in ka duba littattafan fiqh idan dabbobi suka fito suka yi ma tari da rana laifin waye kana da shago mutum ya koro dabbobin da suka yi ma tari da rana laifin waye na haka ne ko ne dabbobin na ai ban jini kuka ce ba na mai shago idan da dare ne ba to idan mutum ya ajiye kare a cikin unguwa inda ba matsalar security kawai duk wanda ya gani ne duk abin da ya shi a ya biya inda karen zai cuci mutum ya mutu saboda wannan matsalar tasa ta kan alkalmar akon ne sai ya biya biya to wannan abu na farko ke da na biyu jawabi istinadin kalbi sai ya halatta mutum ya ajiye kare don farauta wazzara'i ko don shuka wal mariyati da kiwo shi ma karan kiwo za ku ga ran ba shi training daban yake na taɓa gani wata rana a hanyar wani ƙauye wani makiyayi ya kaɗo shanu da yawa wallahi wani gare yana tafiya wannan wani lokaci za mu tafi irin harkar ainihin harkar da'awa na ni na gani da ido na karan ne zai tafi da gudu sun tafi idan wata saniya ko wani dabba sai kokarin shiga gonar wani shi ya tafi da gudu yana haushi yana taɓa wuyan kar da shiga shi ne kalbu makiya an koyar da shi cewa kai ya mace ta shiga gonar kunya kunya kowa kawai abin da ake zuwa da hauki shi yana baya da bulagar yana can baya karan ne da gudu duk wanda ta kauta hanya zai je yana hauki ya taɓa wuyanta ta koma cikin ɗan uwanta irin wannan fage ne wanda aka ba shi training kamar yadda muka ji a baya irin su ake ne to shi dama ne yake ma da nan noma da na kiwo na uku alhasu ala tasirin hasanat kwadaitarwa don gani da yawaita lada wacce haziri ni da ke da tsoratar da mutane a hausa take shi lada me yasa wa bayanin asbabu ziyarati wa nafsi an ma bayanin dalilin da zai sa ladan ke da su koyarwa annabi cewa duk wanda ya ajiye kare in ba da yanku nan ba za a rika tawaye man lada kullum kiradi a wani hadisi kuma annabi ya faɗi ne kiradi kamar gwargwadon dutsen Uhud duk wanda ya je maka ya san me dutsen Uhud to kai yanzu tsakani da Allah waye ya gaya ba tun daga haifarka har zuwa lokacin da zaka mutu ladan ka ne kai girman dutsen Uhud da ladan gwanin dutsen sau arba'in misali kuma a kullum ba wai na iya rayuwa kullum waye ya gaya ma kana da tabbacin kana samun lada gwargwadon dutsen da za a yi riba da shi a jefi ke dan ma a rana ba ka da wannan tabbacin saboda haka duk da yake sahabbai suna tsoron zunubi da annabi ya kwatanta da wannan duk sai suka tsorata a rakai yanzu ko a jikinka wani ba ma ka je ba kan zaka ne zuba kuma ka gane muke hidima na uku na hudu bayanin sima'atul islam wa adalihi bayanin wato sauki na musulunci da adalci na musulunci haitu ra'a masali haribar ta yi kiyaye da maslaha ta mutane ta bayi farakasa lahum bayan tabi'u da bihi sai musu sauki akan abin da za su amfana da kaga karen da zai ma gashi ai za ka amfana in ba ka nan ka huta da ko mai gashi ba misali shi karen gashi ba ko abinci wani ya baki ba zai ci ba duk karen da za ka ajiye wani ya ga abinci ya baki ba na gashi ba ne ya ci yi wannan da shi kai karen gashi ne ka kula da shi sosai in wani ya baki abinci ma ba zai ci ba domin kai ya kage shi amma wanda za ga gadi ne yana kama kajin jama'a ka ga da matsala yawwa to sai ya samu wannan jirin din cikin jirin na biyar a tahdiru min at-taqlid al-a'ma tsawartarwa dangane da taqlid al-a'ma shine makauniyar biyayya wa tibahatil hamqa da wauta kuma wa killatul basira da karancin ganewa wal adatu sayya inda al-garbiyin wal kafara al da al'ada mai muni a wajen mutanen yammacin duniya su ne turawa za ga bature yanzu ya yake kula da kare ma baya kula da babansa da babansa na ba da wannan misalin wani da muka zauna da shi a Madina an ba ta da ne na Ingila tubun Kaduna ne yace makociyarsa rainan karnuka ce mutum za ka ga ya tafi ya kai ya kai babansa da babansa gidan tafiyayi amma karar da yana nan ya ɗauko mai mai aiki a neman wanka a shafa masa mai idan ya yi kaji a wanki amma ba zai yi wa uwarsa ba ba zai yi wa mahaifinsa ba su ya kai su ya ma sunan gidan eh eh a kwanu suna da suke gaya masa na ya kai su nan kawai ya jirge su ba zai iya kula da su ba har ya nuna mu wajen wata a bidiyo da yana cikin wayata daga bayan inda ba san inda ya ba ma yake mun ta fito wata sani ne ya dauke ta ta fito sun biyo ta tsokar daga na raino wata a kusa da gidansa raino take ita in za ka tafi aiki sai ka mata raino in yi mutum ya dawo da yamma sai ka zo ka dauki karanta ka biya ta ita raino take na karnuka wajen guda ishirin ta fito sun biyo ta a baya gaba daya tana tafiya suna bin na hukuncin kudin da yake shi da ni ne zai gano cikin kudin gari ai ba ma musulma ba ce ba ma musulma ba ce wanda za ka yi mata wani hukunci ana gaya ma ɗabi'un su ne na cewa su inhum illa kal anam balu ma zallu sabila wanda ya fi kimanta kare akan babansa da babansa ai dabba ne shi ne magana da nake shi ne mahallin jayi da kai ballan da ai magana hukuncin kai kudin da kawai ke da ka a ai mu din dalilun da ba mu muke kallo kaga mu a musulunci ai yayin da mahaifanka suka girma a lokacin haƙƙin da ya fi girma a kanka ko amma a gurin turawan yamma ba haka bane mutum zai muke ce ya bar wa karansa wannan kudin ko a kai gidan garzika wallahi ba wai babansa da babansa ba ba wani addini mai daɗi da tsari irin musulunci to shi ne ma da ya gaya mana nan ومن ابتلاء الكلاب وجمع الخلل والسيارات الأطباء والأطباء والبيوت السفر على خاصة العقاد يقول yana daga ikinawar kilab za ga an yi wasu masu aiki da motocin da suke daukan kalmashin hatta a samar wa gare direba ba ko yanzu ka duba ka sai kai kwakulan kwakulan ka a youtube za ka gani da likitoci an ɗaukar wasu kare likita ya duba walbuyut wani ma ya je wa karansa ko karyarsa gida can ba dai ce a kasar sannan kuma yadda ake zuwa a shakata shekara shekara din nan ya yi wa karansa biza za a rika kai shi shakatawa daga ingila a yi belgium ko a wata kasa kawai a je kare ya shakata a dawo kuma yadda za a je a kama ɗaki na hotel haka za a kama hotel din a kama a hotel din haka ce za a ga mutum yana tafiya da karar da hanya da hankulot da abin mazalin na dole da karan ya yi kaji zai tsugun na ya sa hankulot din ya kwaji ya zuba a cikin ya ci gaba da tafiya ya ƙi gayar babansa da babansa shine ma da yake wani adam annan ko wannan hadin al'adat duk wannan al'adun yake sun san ado sun shigo min abdullahi muslimi yace ƴaƴan musulmi sun aro sun shigo da su yace wallahi musta'an Allah ya kare mu mana yace alhadisi ta fi wasu manuna ba da salatu mi'a hadisi na ɗari uku da tamanin da tara an rafi a bin khalid radiyallahu anhu qal an tango daga rafi a ibn khalid Allah ya kara masa yadda yake kunna ma rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bi jil hulayfa min sihaba muka tafi tare da manzo kira da wuta Allah ya tabbata a gare shi a gurin da ake kiransa zulhulayfa shine miƙatin mutanen Madina ko kuma wanda ya samu kansa a Madina duk wanda ya tafi maka ya sauka a Madina a zuwa laifa ake zuwa a kulla niyya ana ke zuwa a kulla niyya min tihama shi kuma tihama ka ce ismun da kulli ma na zalamin nabi من بلاد الحجاز إلى البحر an gane ko daga kihama shi ma sunan guri ne guri ne wanda yake da zafi yana da zafin gaske na rana saboda sahara shi ba zaban da su shi wa'un sai yunwa ta kama mutane saboda wannan tafiyar da suka yi sahabbai ke yunwa ta kama ba a samu ibilan wangaraman suna cin da gidaje aka yi aron gama da abokan gaba sai suka samu ganimar raguma da timakai kaga yi abin nema ya samu to وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخرى يد القوم تبيع الأسباب كما أنبت أشكين توقع شيء أبايا يجي تيوه haka yanzu kafin ka ce ne wannan kun yi tafiya da ciyaman ko gwamna kafin ku je gida ya je gida shi annabi a baya yake tsayawa domin ko da za a samu wani ya yadda wani abu ko yana da larura ba a sani ba shi zai tsoro ne to annabi a baya yake tsayawa shi ne zai tsoro a baya duk mai matsala to kaga dai annabi da nan ba za a ce ai ina shugaba a ce aikin ya ya jima a gida ba a'a fa ajjalu sahabbai suke gaggawa kafin annabi ya zo wa zabahu nan da nan suka yanka wannan rakuman da suka samu da timakai wa nasabul qudur kafin annabi ya gara zuwa har sun kafa tufani za a yi romo fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil qudur annabi yana zuwa da ya tufani a tsaddora su yana zuwa fa ubbi a gefe shi a jintarar da su gaba ɗaya a jintarar da su wa ya su ai ka'ida kuna tafiya da shugaba ba kwa yin gaban kanku kai kuma akwai abin da in ka zo a matsayin ka na shugaba sai ka yi tauna tsankuwa don an yata jiso yawwa in wani ya zo ya ce ya rasu lalatun da yin wa ake shi kawai a kyale yi ya zo a faɗi ra'ayi iri iri wani ya ce wanda suka dora ɗin a hana su sai wani ya ce a in ya zo a raba amma a ja musu kunne kowa da irin tunaninka amma shi shugaba yana hango abin da yake maslahar zaman sa lafiya da shugabanci ba maslahar ku ba sau da yawa idan mutane suka zo matsala ta faru a gurin da ake jagoranci iya maslahar su suke kallo ba maslahar shugabancin gurin ba akwai abin da aka yi muku yanzu to an muku za ku ji daɗi amma an ruga wanda ba gurin gaba ɗaya karisma gurin za ta zube kowa ma zai zo ta haka gurin yadda wani abin zai ka tauna tsakuwa dan aya ta shigo in shugaba ba shi ne irin wannan firasar da hasashe to ne da dante zama shugaba ba in dai shugaba ya zama liniyan liniyan komai aka zo ne karba to gurin da baya dadewa kai abin da cizawa za ka yi ka hura sai ka zauna lafiya ka yi ne kai ma za ka ji ciwon abin amma shi ne maslaha kuma akwai waɗanda suna ganin ka da kofa sun suka zo ya gara shi daga kewaye suna kallon da kuke da yake faruwa to sai ka rika cizawa ka hura shi ne ka'idar a ka'idar politics na leadership akwai wannan to shi ne malai hadisi yake cewa da annabi annabi alaihi salatu wasallam ya zo a cikin salaf anan ne malamai suka yi a jiro sai da aka yi ake ta tattauna wai suka ce iya roman annabi ya sa aka tuntunan kaga dai romo yana abu yana yi da romo ai ya a roma din ya fita shi kafin biyo kai shi ya sa aka tuntunan wai suka ce har nama ya sa da aka zuba wanda suka ce iya romo ne banda nama suka ce saboda annabi ya ce ya hana iza'atul mali to zarta dukiya haka suke ta tattaunawa kashi biyu saboda haka sun baka sama sannan ragowar dukiyar da aka samu na shanu a murakuma da tumakai sai annabi ya raba ɗaya da cikin dalilan da ya sa annaba ne za zo salami ya ya wato ya yi musu wannan hukuncin saboda ai wayannan dabbobin da suka samu yanzu dabbobi ne na ganima shi kuma kayan ganima an dawo gida ba ba kowa da mata sarrafi da shi wajen yana da ba to shi ne dalilin wani kiranta idan da a hanya ne za ka yi domin a hanya suna cikin jin yunwa ba a da gida ba kulli shi za ka faɗa wanda ya zai hanyar zuru laifa da ke hama din zai ga to ai an da gida tun da an da gida ku ya ku yi kowa a raba a baki ma wanda ya yi haƙuri da awa ashirin da hudu ya yi haƙuri da awa ya hakuri da yin awa ashirin ne na ta kuma da zai iya hakuri a awa biyu ko uku ba in kuka yi hakuri aka raba ko aka yi jin tasarrufi da nasa shi ne a yi a bayan muka yi wani abu ko a gida ne yanzu ka siyo abu kana siyowa sai a yaran ka wani ya karambani ya ɗauka ya sa a baki ya fara ci to a cikin horo da ake kara zo gidan ke zauna lafiya ka kwace na hannunsa kuma ka hana shi shi ne ka'ida da ke bayarwa ce man ta ajjala bi shay'in qabla awanihi aw qima bi kirmani wannan gobala ce duk mai da shi yana so gidan ya zauna lafiya sai kafin yaran su su gama girma su koyi su san ba yana da wannan punishment man ta ajjala bi shay'in qabla awalihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauta daukar wani abu kafin a baki to a mar gwamnati na hanyar hana shi abu za ka ji mutum ya girma sai ya rika to a mu mahaifin mu in muna yara idan ka dauki abu ba ba ka wato ka haramta wa kanka wannan tarbiyya ne tarbiyya ne kuma kana samu raguwa ka zo yanzu ka hana uwar da take halin gidan Allah ta kara ba wani to ta bata shi ana yin wannan kuma da yaro zai zama mahallaci in an ba shi dukiya al'umma sai hallaci ta wallahi kiran ne mai kyau da za a biya ne yanzu da ba da yake cewa tun baka sama sai annabi ya zo ya raba ba a dana akiratan min al-ganan jibai sai annabi ya daidaita ta tumakai guda goma daidai da rakumi daya abin nufi duwan duwan da aka bawa rakumi daya idan rakumi aka baka to shi kenan in kuma tumakai ne ba rakumi ka samu ba sai a baka tumakai goma sai a baka tumakai goma a nan da wani ke bangara su ɗauko wannan ce idan mutane za su yi layya a ɗaka ba wajen da ba wajen da kun ai ba layya ba idan za a yi layya a ɗaka asali mutum nawa ne bakwai ko idan za ne wasu kuma aka zo rakumi zai ce wai har goma za a kai amma zan samu ne daga bakwai zuwa ƙasa mutum biyu za haɗa uku za haɗa huɗu za haɗa a layya ko hadaya a yi shi kenan ya halatta kuma idan yanzu ka shiga layya ta mutum uku ko hudu ɗanka ya faɗo a ciki ko da ƴaƴanka da matarka sun faɗo duk sun shiga kamar yadda babin da za mu shiga kai ce yin to shi ne malam yake gaya mana a nan balandin da ha ba yi ana haka ana cikin wannan rabon sai wani rakumi ya burge sai jirgi sai gudu shi ne na dalil haba irin wani rakumi ya gudu faɗa da mu sabai suka ce da Allah ya haɗa mun ba da sai wadai mu kama kada ƴar suka bi shi ba a yawon saboda an gaji saboda gudun rakumin yana ta gudu sai kun yadda su wa kana fil qawmi khairun yasira a cikin mutane wato akwai dawakai marasa yawa shi ne ya kira dawakan da suke cikin su masu da yawa na to shi ne ma da yake fa'awa rajulun minhum bi tabi kun ga tunda da wakai ba su da yawa da da masu da wakai da yawa za a yi za a koyi man gudu wanda ke kan da wakan ba a wa rajulun minhum bisani yalla yake baki wani da mutum da hali daga cikin su ya je da rakumin da kibiya ya hali ba a basa wallahu sai Allah ya tsare maki ya same shi fa qala bihi inna li hadhihi al-baha'i awabid ka awabid al-wahid yake ku gani a cikin wayannan dabbobin da kuke gani wayannan raƙuma akwai masu ɗabi'u irin ɗabi'un dabbobin daji ai kana kallon rayuwar wild animals kullum abu da suke eh dabba daji kullum abu da suke kowanne baya ko ruwa aka je ja za ka tsorace suke saboda ruwan ma akwai mai neman ka a tafi akwai mai na wanka a ruwa ma haka ai da mutum wato kullum ko jiya na duba tafsiri saboda surar da zamu gobe kawai abin da nake kallo ina yawan kallon rayuwar dabbobi a waya kawai na zo wani zan wa hausa hushirar abin da nake cewa shi ba za ka gane ayar ba sai kana kallon rayuwar dabbobi wani zan wa hausa hushirar kawai ka riga kallo akwai karatu ne yawa a ciki ya fi kai ta kallon yan nanaye domin wanda zai kara ma girman Allah madaukakin sarki kuma za ka kalle ku za ku yi dabaru iri iri a gurin dabbobi daban-daban to shi ne ma da yake gaya mana a nan نعم تجيل يدي فما ندى عليكم ندى بمعنى هربا فما ندى عليكم من هذا لوكacin da wata daga cikin dabbobin gida ta guje gudu ta gudu fasnahu bihi hakaza annabi yace in kuka yi wannan raƙuri shi ma ku ba kun samo dabbobi wannan kubce zai gudu to maimakon ku tsaya abin da ku wahala kawai ku harbe shi kulku sai na ce ya rasulallah in ji ruwaya ya ma'aikin Allah inna mulaqul adu wa gadan to gobe za mu haɗu da abokan gaba walaysa ma'ana mudani ba mu da wukaki jami ne na almudiya almudiya kuma yadda ke ya wuka irin wanda ake ce wukar gindin na wanda ake koyewa fulani su koyi ta ita ce almudiya to ba mu da wukaki da za mu tafi da a fanar zahu bil kasab ma iya samun kara killan kara ne yankan da shi kana ji annabi yace ma an harar dam duk dabbar da ta zubar da jini in aka yanka ta wasu kira sumallahi alayhi aka ambaci sunan Allah fa kuluhu ku ci kawai laysa skinnu duk abin da za ku yanka ya zanto zai fitar da jini abin yankan yana da kai ya cika ka'idodi ku ci kawai amma banda haƙori haƙorin giwa a samo shi a kwiki annabi ya ce wanda yi wa zubra da farata farkan dabbobi a ɗauko shi shi ma a ce za a yanka ne wata wa hadisu kuma an gane annabi ya ce zan ba ku labarin da yi haka amma sinu shi haƙori da muka ce kan ku amfani da shi ba azum ko ba ayi domin shi kaji ne ba kuma a yanka dan ba da kai dan ke wa amma zuhuru shi ko farce ba mu da habasha shi ne wukan wato wukan kiristocin habasha su kiristocin habasha da wannan sai amfani wajen yanka dabbobin shi kuma annabi baya so a yi da tashabbuhi da mace tabbaha bi qaumin fa huwa to shine dalili to me za mu koya karkashin wannan hadisin bari mu na daya tahrimu tasarrufu bil amwal al mushtarika haramcin mutum ya dauki dukiyar da take ta gamayya ya je amfani da ita shi kadai yanzu a inda kudin ku na jama'a ka je kai wani dubu da sun kudi ya lalace sai ka biya sai ka biya amma inda ya jinsa aka yi to ta hau kowa ko na hau sama karambani kudin jama'a ka waje a jiya sai ya je kirifto aka kwanan nan wani ya gaya kudin su ne a hannun wani yaro ya je kirifto na ce tun da yaron ko zai biya ku kudin jama'a a ai ko kudin ka ne ka ga ba za a baka wannan shawara ba ballan da kudin jama'a kal ganima ce wa ganiya kamar ganima da wajen ka ko kudin gado a baka ajiyar kudin gadon mutane kawai sai ka je ka shiga wani abu ka ce wai wai riba za ka samu musu wai za ka sai ka biya na biyu من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في مؤخرة الجن daga al'adar annabi alaihi salatu wa salam sai a karkashin kanjan tawaga yake zama ya tafakkadu du'afa yana bibiyar masu rauni wa haka na yin baki da qadatul jaysh wa umara'i haka ya kamata ga jagororin mutane da kuma duri ya zanto ba kai ne zaka riga kowa zai gida ka kwanta a ba haka yake ba tabbani sai kowa ya zaɓi ya tafi sai ka tafi na uku ta harimu mukhalafat al-qa'id haramun ne ka saba wa jagoran inda aka ce wani shi ne komanda shugaba a bangare ko na ne to kai ma biyayya au tasarrufi duna ibnihi ko kai abu ba tare da ya sani ba mutane suna raina wannan ko a filin bane yanzu aka ce wani ne kaftin ai shi aka bu komai ko za ka ga rabuni ai ya buga ranar wani lokacin kai man magana kai ba sautin bane zai ba ka yi lokaci domin ka yi ladabi ko ba ka bane balantana a masallaci ko a makaranta idan ka ce a makaranta kar kai gaban kanka duk yadda kake babban matsaloli wani lokacin da malaman makaranta suke samu shi ne idan da shugaba a gurin ko ka fi shi ne to shi ne shugaba duk abin da za a yi ko ne ko ne irin motsi kar ku sake ku yi ba da da ya sani ba wannan zai ba shi damar duk abin da yake ya komo zai ba ku kariya a kai amma yin gaban kai kawai sai ka ga wani lokacin da yake ya tsora ma ya ya ya nada ma rawani na tsiya ka rika jin cewa a wata gila shi rufe makarantar nan ai ka bi shi hadisi to kawai sai ka ga ba ka bukatar dan yanzu ka gama da yara hadisi ka gaya mu cewa za mu sa wani littafin kawai sai ka dauko ka sa wannan raini ne ko ba Allah karatun ka waje albarka ba ko tafiya kake Isra'ili na zubowa ni a karkashin sa kake to sai ka nemi izinin sa shine ka'ida ballan da za a kasuwa wannan dama korar ka za a yi ka sani ko wadda a zo yanzu za ka mafi yawanci yan kasuwa za su gaya ma matsalar yaron kasuwa sai ba da personal account din da a rika tura bar kuɗin in an yi biyayya ni dai wanzan mutum da muka tattauna wannan matsalar da zuwa ga account din kasuwa ba a kamfani amma ya ba da nasa kuma ana tura ma kuɗi to ɗabi'ar mu kamar da muka faɗa satin da ya wuce ɗabi'ar bahaushe su yake ran da ya fara abu ya kamo mai gurin shi ne ɗabi'arsa ba ruwansa da wahalar da ka sha shekara talatin arba'in kana cin baki ka tashi ka baɗi ka tashi da ƙyar duk bai sani ba yanzu zo yake rana ɗaya ne yanzu yake yadda kake sa riga ya sa yadda kake hawa abin hawa shi ma ya hau in ma kan ka biyu kuma biyu ne kuma yaron ka ne wannan ɗabi'ar ba hukunci ba wallahi duk masu yara in dai harkar kamfanin ke ko na wani business za ka ji suna kuka da wannan ba daidai bane kuma duk wanda ka ga ya zama wani to hakuri ne ya tsallake matakai iri iri da zai zo ba ka labarin abubuwan da za ka sha mamaki da gwagwar mai shi ya kai yanzu dan gada ne ba shi zai gaya ma zai zo ya zafi ba a bashi abinci ba kai ko ya duk kullum sai ya je ma abinci wani ne ke wuce ba zai iya zuwa wallahi kullum a kafa yake zuwa ba ka san wahala to in kana so abubuwa su tafi kowane yini ne sai ka yi hakuri ni da wasu suke kwanan nan wani abokin mutum ne shi ba kabilu ne da gurin sai ka yi hakuri ka kyale mutanen mu yace wallahi shi kabilu ne ne yace wai ya gwada hausawa ya gwada kullum ran sa ɓace na ce kawai ka yi hakuri illa iyaka kar ka nemo kannanka waɗanda suke jin cewa kannan ne su za su iya baka matsala shi wani zai kaninka gwada ka buɗe ma gurinsa ka ba da jari a gaban ƴan uwansa da kowa ka ce ga jari ya kuka yi in ya cinye kowa ya ce da a bani sai a kuma kara ba musamman ba gurinka bane an ɗauko wani bawan Allah ya zo yake mun wai gidansa yaro ne mai amana ya bude masa guri a sabon gari a akwai a sabon gari suke yanzu da abubuwa suka yi faɗaɗa sai bude mar guri a sabon gari ya ce je ya ci gaba da kula da gurin saboda hankalinsa da amana sai yi zuwa sabon sai ce mun mai gidansa ya ba shi dama ya ɗebi yara amma zai fara ɗaukan yaro ɗaya sako wani kanin da mara ji ɗan gari kuma mara ji shi ya ce mun wani yana so ni na san yara yana so ya ɗauko shi ya kawo shi shagon sai nace ka gaya mahaifiyar ku sai ce a sai nace to kar ka ɗauko shi nace saboda za a yi ɗakon ta uwa kwanci idan ya zo yanzu duk wanda ka ɗauko shi wani abu ka kore shi mahaifiyar ku za ku bata kuma musamman ziyarar ɗan auta ne nace to matsala za ka samu nan kuwa in kana ko yaro na waje in dai yana ne to za ka daka dade ran da kan ya ya ka dawo ne in ya kuma yi farawa ko kuma sallama sa ba mu shi ba kala alƙari yan wanda su ku da rubutu a yanzu ne shikenan wannan tarbiyyar da tsarin da ya dauka nake duk abin da ya gaso na taimako ka ga da an zo ana buƙatar agaji ka zai ka taimaka sai ka ji ana aiwa da masu bugo mai bayan na ce ji a ita murna za a ita murna in wani abu ya zo wata sana'a da zai iya ka ga ka iya taimakawar ya mace bi haka ake amma ba zai wuri a ina kwance uwa akwai bawa Allah da na sani wallahi shi yayan da ne manyan mutane ne duk manyan magidanta ne sai da ya zamto bayan ya cinye mu kuɗi shagon a kasuwa a kwanne zai je ballo da jima ma ya ciwo bashin miliyan goma uwar ta ce sai ya biya bai san fa ya aka aka ciwo ba amma mahaifiyar tana nan samun yadda ta tsufa sai ta ce wai sai ya biya ba dan kuma ka bane ta fashe da kuka to irin wannan abubuwan dole sai ana samun matakai sai ana bin matakai dole to shi ne mana yake mana tarihi kaga na hudu jawabi mu'aqaba da lada'i wal imam libasi atba'ihi idza kana hu amruhu wa asad ya halaka da kwamanda ko liman ya hukunta waɗanda suke karkashinsa idan suka saba al'amarin na biyar bayan fadlin sahaba istijabatu li amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam falalan sahabbai da kai da amsa kiran annabi ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhyikum annabi da cewa a dunguran da su bayan suka ture su sahabban annabi kenan in wani ne a yanzu ya boye sai yunwa ba muke ji na shida albayin ya ajin ajira filganar fi ismatil ganima rakumi ne yake da tumakai guda goma wajen rabon ganima na bakwai alhayanin mustanifi ai dabbobin gida idan suka ɗauki ɗabi'u irin na daji ana mutu hukuncin irin na dabbobin daji dabbar daji har bai daji takwas jawabin tafkiya bi kulli ma an harar dam ya halatta a yanka da duk abin da zai kwararar da jini eh gairul mandira alu banda wanda aka hana kamar haƙori da yawwa da bari sannan annan haula wal quwwata min Allah na tara da mara da ƙarfi suna ga Allah na goma tsara halin aiki amma ya dace sai duk abin da mai bukata yake da bukatar sa to tambayi an fara dake yau wannan ta abu na sha da yi kira da zai ɗari bismillahi inda zabahi sharaɗin ambatan Allah ya yi yanka aini na sha da yi da harimu zabahi da sun yi wa zufur haramun ne a yanka da da haƙoni da kuma farki na sha uku annan zakatun shari'a ta kuna bi kadin da hulqu yanka na shari'a yana zama ne ta hanyar yanke makogaro wajen yin jami minu da kwaran ya fili na sha hudu masuru'iyyatul asli da asbab wa tawakkuli la ilaha riko da sababi tawakkali baya kore riko da sababi baya kore tawakkali na sha biyar an yi sai idadu da ilikai da adu mutum ya yi gane gidan haduwa da abokan gaba kamar yadda suka ce gobe za mu kaza na ja shi da algani masu la tabdiku illa ba da kismatiha mutum baya mallakar ganima sai bayan an raba na karshe adamu taqlidul kuffar rajin rajin koyi da kafirai wa majaba hakim da kamantin yaro wa majaba hakim fi jin da duniya gari akan wani abu ne amalin na ayyukan babu gaba babu azai babu da zai magana akan al'azai layya jam'i ne na al'udhiyya ko al'udhiyya wannan hamza din ana iya mata zamma ko ai kasara suna yi hudu ake gaya wa layya al'udhiyya al'udhiyya azzaiya azduha azduha saboda lokacin wala ake yanka aiko to suna yanka hudu ne ko wace ka faɗa azzaiya shi ne ba wanda zai ce layya shi ne a kawai zai ce larabcin ne ya makwatwali ba ayoyi kuma fasalli li rabbika wanhar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hadisai ku gaji الحديث التاسع تسعون بعد الثلاثمائة حديث نبي والتسعين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك الله يدار متى يدايتي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين annabi ya yi layya da raguna guda biyu amla aiki tabbata ce yankan bacca shi ne fari ne wato mai baki a idanu da kafafu mai ratsin baki fari ne ratsin baki a wajen mazauninsa da idanunsa shi ne yankan bacca suke ce ma saboda haka fari ne ratsin baki a jikinsa ana so mutum zai je dabba ya samu irin wannan ana so ne in ga mai wannan zubar kuma wancan ya tuki girma gwara katar ai an kana da yi masu kaho shi abu ne za ka ci aka da ne girman dabba yana da alaka da kahonta idan tana cin abinci amma ba su yanzu da haka ne ga wani kahon ma ya fi abin girma ba ba irin wannan ba ba abinci a'a ne katin kaho kuma katin fada ba a umar ya ji annabi da hannunsa mai albarka ya yanka wa tamba ya ce bismillah wa kabbar ya ce Allahu akbar wa za a ji lahu ala tubalihi ba ya sanya kafarsa a tsakankanin wajen kumatin dabbar amfani shi ko da kafa gurin nan da ake hada kafa guwan shine wajen a ba da damar kayyan kan sosai shine hikimar kawai dan mutum ya samu damar da zai yanka sosai to sunna ne mutum ya yanka dabbarsa da kansa sunna ne mutum ya yi yankarsa da kansa amma idan kamar yadda ake tagarawa mata ma mata ma za ta yi yanka da kanta amma na gaya ko na zo da zai wasu lakta da safi na ce mutaaddi ne ba dole bane abin da ya zani ba na gaya wa mata su yi yanka da kansu saboda mata sun fara ɗaukar wuka suna daɓa wa maza saboda gwara su kyale kawai wannan tausayin da suke ji da gwara su tsaya a haka in ta iya yanka rago kuma sai ta yanka kai yawa ta ne ta kawai tunda ba dole bane su yanka wani ya yanka musu wannan jin nauyin da karfi da waye da su sauransu gwara a banta a haka duk da ta yanka shi za a iya danna rago da yanka shi lafiya lau da matsala wallahi yawwa kawai a nemo wani ya yanka mata sannan kuma mu fahimta da kyau layya suna ce mu akada a gurin jumhur imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad a wata ruwaya yana da maganganu guda biyu amma a gurin imam abu hanifa shi ne ya wajibi a gurin imam abu hanifa an kana da wayar iphone hannun ka dole sai sai ka yi layya domin ka san dai iphone ta yi ta layya yawa da wata yan jimurmurar wayar ka haka duk zai yi ta layya saboda haka mafi yawanci ne waya ma in dai ta haura dubu ɗari da hamsin ta yi ta layya domin akwai cikin ɗari da ashirin ɗari da goma ba rago ba ita kuma kinkiya da raguna yanzu kai wata shida sun yi salayya awakai ne sai sun shekara saboda kuma ku fahimta da kyau duk wanda Allah ya taimake shi ya fara layya ko bai aure ba za ku ga zai sai da yawa wannan ɗabi'un da mutanen musulmi a mutum ya ce wai sai sai yana da aure wani gama ma ibadar lai tana da alaƙa da aure ba shi da shi hali ne kawai in dai kana da kuma waye ce ma sai ka ci shi ne na gaya wani nake ce masa ɗabi'ar nan na cewa kaga annabi alaihi salatu wasalam akwai shekarar da yanzu ya ce gaba ɗaya dabbobin layya duk wanda ya layya kawai da wanda ya bari ta kwana uku a gidansa kowa ya ba saboda a shekarar an da kunci ba kowa bai da kuɗi masu layyan ba su da yawa da shekara ta zagayo sai zafin ka ya rasulallah bana ma haka za a yi sai ce a'a yanzu ku ci ku yi sadaka ku aji saboda yanzu an wadata to shi ne bambanci an fahimta da kyau ko to wanda ya yi aikin haji za ga wannan ɗabi'ar da sadakarwa ya koya ya yi ma sani ba domin wanda ya yi hadaya ya yi kamar shi ko kirani a aikin haji wani ragon ba ko lambar da za a yanka ko ganin da ba zai ba an raba a wasu zai iya a can amma a garin su ba zai iya ba ka dace ne ban kamar a kai da sun shi ne za a kawo ma soyayyar nama wa garin sallah a ɗan a ɗan jan kawai ɗan kankani haka domin zama ɗaya ka cinye shi ba tun da kana so ba za a baka shi kenan saboda haka wannan ɗabi'a kuma za ka ga abin mamaki mota guda an koro an ci kotu da raguna na mutum ɗaya ne za a yanka kawai ko ganin su ba zai ba za a yi kauye da su dama ya tsarin biyu in an yanka dabbobin hadaya duk talakawan madina da maka araba musu idan ya fito su ce a fita da shi to nan dabbobin za ku ga har kasashen waje na gefe da ake kaiwa al'umma mu ta koyi wannan kada a ɗauki ɗabi'ar kuma sannan abu na biyu ɗabi'ar janjani wajen yanka yau sallah sai ga mutum ya ajiye rago yana wani ba yau an yi ba yau da ke yanka ba wannan wanda irin ya ce hawa da Allah wani ba yau yake yanka ba bayan ce ba sai kul khairat asali wace gari da wace gari da wace gari ba to da waɗanda suke jiran tsammani ne da masu larura ne mutum ne ya zo ya ma fuska rai da layyar sai da daddare wani ɗan sai aiko man da rago sai aka ce to gobe ya yanka ya ma fuska rai da ya fuska rai da layya bayan kwana biyu da sallah sai aka aiko man da rago sai gobe ka yanka a ya mutu shi su ne ba na masu larura ne amma wani ne ya kafa kujera ya ta mutu zai ce wai ba zai yi wanka ai Allah ya fito a yanka ran da aka yi sallah rana aka fito ko kuma ka kai ya zai yi kara da amma ba zai yanka ba wuce an gama fito da na kowa a layi wani ne ne mu yana zuwa ya gaya mai yace ai ai bana alaji rago bi ne yanka da bi yanka da mu ne ma har ba ya kai ce ai ya ba ta kwata ne ya yi dariya ya tsora kafa a kan daya ba mu Allah da wannan lan yana da Allah da umwa wa taqwala jima'uha walakin yanalu taqwa minkum ko kuma wasu dabara da wasu suke shi saboda baya so ya raba a yan unguwa zai je a kofar na isa ko a abbatuwa za a yanka a gyara sai a dora ba kwalaye a kasan butinsa a zubo naman an yi yanka da yaro a buɗe ba kana cin cin zai ciki ba sai ka san jini za ka tsaya kofar gidan ba ya kamata mu lura da waɗannan abubuwan kuma kamar yadda nake faɗa jiya ne waɗannan kwanakin ran laraba na amma na faɗa wayannan kwanakin masu albarka so ake ka burge Allah kai wa Allah majinjar abin da baka taɓa yi ba shi ne amfanin kwana goma nan ba shi ne abin mamaki da za ka ga mutane da jikunsu ba canja ba ina ma a ce ɗabi'unmu na kyauta da kyautata wa mutane da sadaka da muke yi da azumi za mu yi sa goma nan da mu yadda Allah zai da mu amma ina wani ne ma dan alfarman kwana goma nan laifi a wannan kwana goma ba kamar kare ka aba ne kai laifi haka yi zubar tarzawi ya ce zuwa da zai buɗe wani da ya kalli pornography da ya je da ya je gaban ka'aba ya kalla saboda alfarman kwanakin domin cewa imamin ayyari al'amalu salih ahabbu ila Allah wata ruwaya ba wa afdalu min hadhihi al-ayyam ba wani lokaci da zaka burge Allah na aikin kirki fiye da kwana goma nan babu in dai yini ne ba dai ba babu wani yini da ya kai waɗannan goma yanzu muna da ragowar kwana uku sai mu dage yi mu yi a ciki to kaga a wannan ranar sallar shi ne sifar na goma da kuma ka jinke tarayya da ka je cewa shi gari ta fita daga cikin ta goma a yawon ta shi in dai kana da hali da yanka ranar in dai da iko da hali in kuma bai samu bane sai ranar da dara ka kawo sai ka bari sai gobe kai amma nan kariya da muke yi na cewa kaza ai kaza kaza kuma kar a manta da gogwari da masu sai da abubuwa a hanya za a ga mai sai da wanda kai da ya kace mu a wajensa ko mangoro da kauyen ka tsine shi ko sakwato iya zo nan baki da kowa wanda ya tallata zo da wuce ba baki na ba irin wayannan duk kada mu manta da akwai wanda shi kukkun da naman yake ba shi ko zan kuwa yake ba tafiya yake in ya ga mai tabin hankali to yake ba wannan soyayya shi zai kukkulla an kukkulla ba yana tafiya da shi in ya ga irin sai baya akwai wanda da yawa kwakwallon ka ba za ta kawo ba kuma ba za su doke ka ba amma ba ta samun nama shi da annabi yake a yi kyauta a yi sadaka ita kyauta za ka ba wanda kake girmamawa kake kauna ne in da za mu da wannan ɗabi'a to kuma zai samu nama kowa domin wanda ya ji iya sa riga ma za ka ba shi a matsayin kyauta wata iya kawai rigar biya ba ba nama to a mujubu wa'annan abubuwan za su taimake mu kwarai da gaske abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sati mai zuwa ne shi break za mu tafi sati mai zuwa a zuwa a gabar ba karatu a gabar da lahadi ba karatu sai ta saman ta ke insha Allah ta'ala akwai tambaya shi Allah ya mara salamu alaikum Allah ya saka da alkhairi Allah ya jikan mahaifa amin ya albarkaci duniya wannan da Allah a dinga sa yayanmu na cikin masallaci ƴaƴanmu ko ƴaƴanmu na cikin masallaci da na gida da na gida a addu'a Allah madaukakin sarki ya auren mana da su ai na yi mana addu'a ko ba ma ni ra'a da kuma kullum magana da muke yi shine lalle a a rage buri in kowa kowane bangare a rage buri za a aure da su a daina matsa wa juna matasa suna matsa wa kansu su ma matan haka ko satin nan wajen sai da muka yi magana da ta ce yanzu malam ta ce sati mai zuwa ran shi kake kara talatin da bakwai wallahi haka ta gaya mu ta ce ran shi kake kara talatin da bakwai kuma har yanzu ba aure to ya kamata wasu abubuwan da yawa mu kauce musu gaskiya kuma wannan ɗabi'un da ina yawan faɗa na cewa iyaye su rika duba mutanen kirki su haska wa 'ya'yansu ko su haska wannan mutanen kirkin da 'ya'yansu abubuwa ne masu kyau da muka sake su ya kamata a dawo da su kwarai da gaske muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi wayannan kwanaki masu albarka Allah ka haɗa mu da albarkar da ke cikin duk alkhairan da yake cikin da Allah ka haɗa mu da shi iyayenmu da malamanmu da yan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su da gafara masu rai kuma Allah ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka alhazan mu Allah ka dawo da su lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka masu neman aiki da jarrabawa da sana'a Allah ka agaza musu waɗanda suka sa aure a gaba da da aure ta ko a gaba Allah madaukakin sarki ka shiga lamarin matasan mu da yan mata Allah ka auren mana da su Allah madaukakin sarki ka ba su abokan zama na kwarai muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin zama da kuka ƴaƴan mu da kani da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su